إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha uku ga wata na sha'aban hijira shekara 446 wanda ya dace da sha biyu ga watan biyu 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 41 cikin littan riyadu salihin insha Allah za mu tashi hadisin abu huraira cewa anhu ko? قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون من cikin ne babu ta'zim hurmatul muslimin wa bayan huquqihim wa shafaqat alaihim wa rahimuhum rahmatun ba eh babin bayanin alhurma ta musulmi ko kare alhurma abu mai alhurma mai kima da ba musulmi daraja da jin kan tausaya wa musulmi ya ce wa anhu kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta hasadu wala ta najashu wala ta bagadu wala ta dabaru wala ya bi'i ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم abin da ke wannan ruwa ta abu huraira yana ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la ta hasadu kakku yi hasada wala ta najashu kakku yi turi a cikin ciniki me turi a cikin ciniki ka zo ana taya kaya mutum iya sosai da kayan shi wani ya taya jika goma ko mano ne ya taya kai kurin dande ka sai da mana a goma sai ka kara ka ce sha ɗaya da niyyar ka cuci wannan ya sayar tsada ba da niyyar sai kai ba wannan kamar da ake wajen wantare ana daga hannu a nan doka suke yi a ce an haka hudda kaya na wantaren gwamnati ko tsarin da na bariki an haka ce nawa aka tayin hurko in babu wanda ya kara aka buga aka buga ko ne dole sai da mishi dole a sai da mishi a wannan ba larki mai arha to wasu da gangan dan kaka saya da arha dan su bisa ne su ya su yawon su ce sha daya an kace goma su sha daya sauran sha biyu su sha uku amma daga baya wannan abun nan garin an sha abun wannan aka cutar mutane da yawa ga abu na hukuma ne ya tsira mutane da arha amma irin wani mutane basu da kobi sai an tsaye da wani lokaci aka ce to kudin kun bai kudin da yawa kaɗa su basu kudin sai da wani a nan wani isi ya ce to gaban nan shi ka magana abin duwan da ya taya kaya ya shiga ciniki aka sai da ba kuɗi kama shi zai wallahi aka yi wani wani wani isi aka yi musu shi magana abin wutar da an kwanta kenan bai halitta a sharance kai haka nan to amma da gaske musulunci bai kiya ba dan kanje wannan kayan nawa wa zai sai an ji ina so sai da ka ce goma ta abin sai da ba wani gaggaba da abin na ce sha ɗaya wa zai ƙara mu annabi ya haka nan sallallahu alaihi ya daga kaya ya daga abin saidawa wa zai ƙara aka samu wanda ya siya aka kenan ba laifi ba ne ba a ce wanda ya kara wanda ya siya ina su kana na ina so a saya ana saya har inda na kai na kai a na kudi na yanzu na sai ba laifi ba ne ba amma abin da aka hana annajash ka taya ne da niyyar rudi don ka yi turi ciniki kuran a kara kudi amma ya saya goma bai sai da mace ba shi ne ya saya goma ce bai sai da mace to sha ɗaya ne ya saya sha ɗaya wannan bai cikin bai alarbai tunda ƙari yake nema babu ƙarin a wajenka kenan shi ka ce baka saida ba ba kara mashi kuma ya ce wani ya kara mashi wannan shi ne annajash lata najashu kenan kakawar juna haka nan kakawar juna turi cikin ciniki wala ta bagadu kada ku tsani juna kuna ka kai ku shi da mutum kuran kurin katsa ne shi an saka kun ga mutum zai mai tambaya kun ba abin kun ba abin da amma kun tsani shi an samu haka nan to ba sa musulmi sa mutum masu kiyar juna wala ta dabaru kada ku ba juna baya kenan ba a shirin da an gamu kowa zai kawo da kai wannan ne wannan yana kenan kakku haka ana gaba kowa kawo da shi ne kakku ba juna baya wala tadabaru kakku ba juna baya wala ya bi ba'dukum ala bai ba'd kad daya ya ciniki akan cinikin wani ya saya goma ya ce kawo a to ya kara maka shi mamanci wancan kari yake nema nan ko ya saya goma dan da mun shirya zai mai goma ka ce a ni in gaban zan kara maka shi ne kenan amma a kamata ƙari yake so gai ba ƙara ba wani iyaye ƙarawa ya ce kaka yi ciniki a kan cinikin wani ba kunu ibadan la ikhwana ku zamanto yan wan juna mana bayan Allah kuna yan wan juna kina na san zamanto yan wan juna kamar da bayani gabata dai bayan wannan sai ce al-muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimu bai zalimta shi wala ya haƙiru baya wulaƙantar da shi wala ya hadulu baya taɓar da shi wani mai mana bai taɓar da shi lokacin da iya neman agaji kana kallo baka iyalin shi iya cin wata matsala ko zai zalimce shi ko zai shiga wani halin haɗari ya nemi agajinka ta musulmi bai kyale musulmi cikin wana akan zalimci mana ya nemi agajin shi kiyar mai agaji shi mana wala ka tudu shi ne kakakta mana bai taɓar da shi ya ce ta kuma a taƙawa a wana shi kuma tsoron allah a zuciya yake annabi ya yi ishara zuwa hasa uku a taƙawa a wana tsoron allah a nan a zuciya yake kenan a zuciya tsoron a taƙawa take illa mai bayani baya maganar taƙawa a zuciya take baka iya mutum shaida akan mai tsoron Allah ne ila wani akwai kure musu iya ina mai kyakkyawan zato amma abin da ke zuciya wani bai iya wa wani shaida shi na ke tamsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin sahabbai ya raba wani abu akwai wani ba ba shi ba sai ɗaya cikin sahabbai ya rasulullahi ni a rahamu ne wani mummu ne kuma ka washe ba ita a wa musulmin a wa musulmin da an jima ta rasulullahi wani mummu ne kuma ka hana shi ya ta awa musulun annabi mai kenan nan menene magana imanin abu ne wanda yake shaida shi Allah ce ko dai musulmi ne na ishara ce cewa kenan mutum iya zato ne amma babu hakika Allah san zuka tambayi zuka yi mutum amma kai ka ga shi mutumin kware ne abin abin da mun zana ka ce idan har kana ga mutum mutumin kware ne ina hasibuhu kaza ina mai tsammanin wani kaza ne ina kyautata wani wali Allah ina mai kyautata zato ma baka yankewa da cewa wani kaza ne amma ita magana kowa san kanshi idan kai karya idan kai karya kowa san kanshi mummuni ko ba mummuni wani ba amma ne ba ne ma shaida shi ne tsakanin abu musulman khawlani da abdullahi bin mas'ud ibn mas'ud ya yi inkari ga mutum ya ce shi mummuni ne ya gama ko inkari kaba ka ce ana muminu ana majalisi an tattaunawa ne abun suna hauda ne ya shigo ibn mas'ud sahabi ne kuma an san matsayin shi abu musamman kawalani iya cikin wanda sun musamman annabi ya da yamma bai gama bai gama zanna ba iya cikin kibar manna manyan man tabi'a masu kima dan shine wanda aka ce wannan mai wanda da'awa annabi ta ya sa shi gidan wuta cikin wuta ta mai ta annabi Ibrahim ya huto lahiya daga cikin wutar abu musamman kawalani iya cikin manyan manyan zabe wuta aka tura shi aka jiwa shi wannan wanda da'awa da annabtin nan a garin su ya ce yayin kare ya kama shi ya jiwa cikin wuta wuta ba ta kona shi ba haka yi wuta lahilu ana kallo ta abu musulman haulani ya zo majalisar ibn mas'ud ana an kabri rigima ta kabri shi wani so ya ce kudin cibiyar daba mutum ya ce shi mummuni ne ya tsakake kan shi kunan sai abu musulman ce ya ce wallahi ni mummuni ne an zira ce ni mummuni ne kinan kace kai dan aljanna ne ce musamman babu ne ta gaba amma ni ne mummuni ne kunan ibn wasu ya ce kenan kana ce kai kenan kaɗa aljanna ne ta ba sama abin da Allah zai gaba ita zama tambaya ibn mas'ud manzala yana rayu da salama mutane kala nawa ne yace kala uku ne dawa dawa kala uku ne ko yace dawa dawa da mumuni da kawuri da munawiki ce kai ana kala kake ga ya mun kai aure kake dole ka ya ibnu sur kenan dole mai kauya eh ya kuna aka kenan ce cin mutan san kan shi ni ni anzu da takun mun ne kuna anzu sai mutum sai da Allah zai gaba kenan mutan san kan shi ha kuma sai mun kala mun fa kafirun wata cikin wannan ya ulum na na wannan yau da ulum ya kawo magana mun gane ana wani fahu kafin mace ina kaba ta baya magana ba ta kware wannan wai wanda ce fi mu ne ka huri ne ba gaskiya ba ne magana ta mara tushe to a takaice dai kenan abin da ke zuciya wasan ba Allah ba shi magana kenan takawa a takawa hahuna na wuce kuma an ce aiki Allah yana aiki da zuciya da aiki cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum akwai ruwaya da ka kuri walakin yanzuru ila qulubikum idan tsayana to akwai karin ruwaya ta cikin sama sulkin walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah bai diba gangar jikinka baki ko hori kyawanka a yace amma iya diba zakatanku da ayyukanku kenan aiki iya daga cikin abin da ake kuma yake tabbatar da gaskiyar imani aiki daga cikin imani gaskiyar imani aiki ita ka imani gwamnati baka sallah baka azumi kuma kace ka imani kan kai yaji baka siya bane ba baka ce mu a takawa hauna anan zai ku takawa take a hauna ke kuma a cikin arkan a cikin babuwa shine alama abin da ke gona abin da ke zuciya aikin ka baka ce ka imani kuma baka aiki to dan akan samu nahauki shi iya duka iya aikin ku amma ka zuciya ko baka zuciya ba ke shi za baka iya cewa wani kaza ne hidi ina keto zato kana cewa ne ina kitan ina zaton wani mutumin kware ne wannan kana iya ina gaskiya ina mai kyakkyawan zato mutumin kware ne ya tsammanin waliyin Allah ne tsammanin haka ke zato yanki yana baka yi ba to bayan ya ce a takawa huna ya gwada kirji so uku ya ce bi hasibi mri'in min ash-shar ya isarwa mutum sharri tare da shi an yi halƙirar a kawon musulmi a ce kana wulaƙantar da wanka musulmi a ce halin kurin wulaƙantar musulmi wani ya ishe kana ta da mugun shari a ce kana wulaƙantar da wanka musulmi sai ce kudin musulmi alam musulmi haram dukkan musulmi akan musulmi abinda wasu abinda an jero haramu ne akan musulmi tsakanin shi da musulmi damu jinin shi haramu ne ka zubda ba haƙƙi madukiyar shi haramu ne ka ci ba haƙƙi mutuncin shi haramu ne ka ci mutuncin shi ba haƙƙi gana kenan rawa musulun sai na yake ma yace annajash an yazida fi saman sil'atin yunada alayha fi suq wa nahwi wa la ragabata lahu fi shara'iha bal yaqsidu an yaghurra ghayrahu wa hadha haram imam nawawi ke ce abin da ake kira annajash shine an yazida fi saman sil'a ka ƙara kuɗin kaya yunada alayya fi suq an daga kaya kaso ana sai da ana neman ƙari ya ka zo ka ƙara kuma ƙarin da kai wala ragaba ta lahu fi shari'a ba ka ƙara wanda ni kan so ka saya bane ba bal ya qasidu an ya gura gairahu kan so kun ka rudi wani ya ƙara haza haram wannan aikin haramu ne yace wa tadabur me at tadabur an yu'rid an al insan wa yahjurahu wa yaj'alahu ka shay'i alladhi wara'a zahri wa dubar abin da ka tadabaru da ce wala tadabaru shine kiran mutum ya kau da kai ka kaurace mutum kinan ba ruwanka da shi kayi nan ya yi ba ruwan kama da shi ya ce kaman abin da ka jefa a bayanka shi ne mana sai aka ce kaka ba da juna baya kaman da ka jefa bayanka ake nan ba ruwan ka shiga wuce to kakai haka nan wa an anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه أنا سيكي شارد ابن مالك يشي ورد عنه يشي النبي صلى الله عليه وسلم يشي لا يؤمن أحدكم لا ينكو إيمان شبزي شكبا من إيمان قري hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi sai ya so ma dan uwan shi musulmi irin abin da shi ma ke so aka shi na alheri da nake son alheri lahiya da arziki da komi to kai in gunun kai in gune ma wani in ya samu in wata kuma kowa samu shine im cika in cika imanin ka eh ka so kuma dan uwanka abin da kai kake so ma kanka na alheri shine imanin ka zai cika an ce ma na ba kahuri a imanin ka bai zama imanin kwarai ya kai haka nan wannan ruwa mutafakon alaike na bukhari ya kawo haka imam muslim ya kadis wa anhu wata ruwaya dai daga anas bin malik ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawa kan ci gaba ko masu jin mutane hanyar saurare wata tambaya ce aka yi a wani gari suna bin mu kenan ka ajiye huce mance akwai wani mutum ne babban mutum ne da ya takaice jami'an tsaro ne a yi mai iya da mata guda hudu a gida guda iya da mata ta biyar a gida guda a yaman duka kuma iya da mata biyu a agadas kaga bakwai kenan ko su wannan hudun sun san kansu ba san ba waccan ta biyar na wata ke yi su hudun sun kansu matan shi ne ita ma ba san wa'in da mata mata su biyu na agai ba san mayar wata su ne a wajensu ya da mutu zai mutu shi ne rigimai to yan uwa a takaice inda iya da ne za a magana a raba su tun za Allah raba su lambanin shi ya ga Allah subhanahu wa ta'ala amma magana yara inda aka irin armi ashe na kala fasir irin wannan arman da aka yi ba ba ta yi ba su yi arme shi ba da niyyar zana a zama arme ne yau dara wannan ɗiya ɗiyan shi ne ko ne zai ci gado eh irin wannan arman eh ba a tura ka wannan uban wannan uban su ne can layin shi shi kar shi da Allah kwarin kowa arme aka yi kuma bi sani ba su ba sani ba ita ba sani ba ya zara ce kenan wannan da da ne nashi ɗiyan shi ne wannan kuma inda iya rai ne ya ci araba su to amma ya riga ya ta ga Allah wannan shi aka ce iya cikin shi a shi tsakanin shi da Allah kwanan mu dai nan wannan fatawa kenan ɗiya za su yi gadon wannan uba na su ɗiyan gaba ɗaya na mata bakwai can kuma Allah zai hukumce shi mata duk da arma bayan ta hudu ba ta kaba kullum zaman manza ne ba ba ta kaba ta yi kullum za ta gura masu rai eh haka ne duk da arma bayan hudu za a yi za a diba a gani wacce ce ya arma bayan hudu to don ba su da gado su wannan uku na baya basu gado eh in ka rama tabiyar tabiyar kin aka ci ake da rawa rama wannan suna su iya nan wanda ya rama bayan ta hudu za a lissayi ya abincika a diba wacce ce aka rama tabiyar shidda bakwai sunan musu cikin gado eh amma wannan harko su suka cikin gado wannan hudu na harko su suke cikin gado amma iya ne ake dangana ga uban da ya su sai ya ce wa anhu wata ruwaya da daga anas bin malik qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman فقال رجل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره راه البخاري أنس بن مالك يبال لبان تيوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي انصر أخاك ظالما أو مظلوما كتيمك دان uwanka ta kona hali iya azalimi ne ka taimake shi haka an zalimce shi jin wannan kalma faƙal da wani mutum sai ya ce ya rasu da ya manzan Allah an suru ya zaka na mazaluman na san in taimaki ɗan uwana an aka zalimce shi in kada mai zalimci to kai fa an suru kuma in kana zalimin mana kai fa an suru ya zaba in a zalimi ne kuma mana ya zan taimaki a zalimi kamar ya kama mashi zai a wancan zalimci ko kuwa ɗan wannan zalimi ya zan taimake shi ko an ce in taimaka mashi yawa ce ta kenan ta makama kenan ya zan zabewa sai tambaya su la na san in kare in taimaki dan wana a halin da aka zalunci shi to in azzalimi dan wana kuma ya zan taimaki dan wana zalimi yace tahajjuzu automatic ka kare shi yace ko ta ka hana shi zalimcin shine ce wannan shine ka taimake shi cikin tahajjuzu automatic abin zulum ka hana ne wani zalimcin ko kare shi fa inna zalika nasru wannan hana shi da kai zalunci ka ka taimake shi magana kenan su a jahiliya ta taimakon dan uwa in naka ne ko bai gaskiya kama ko bai gaskiya naka naka ne suka ciya za kama a gama a cutar da wancan dan tun naka ne za kama dan uwanka to musulunci ba haka bane ba an an mai zalunci ka kare in zai hana shi kakwa mu a nan wata al'ada da ake cewa wai makiyin makiyin makiyin aminu makiyin ka kai makiyin shi makiyin ka ne ma'ana duk wanda ke adawa da kai wani bai so shi ba a'a kenan kurin kai naka dole ki wancan kai ba don dan maki ne kai lokaci shi dan me kama lokaci mu mu me ka tunda kai da musoyi ne ko aboki ne ba haka bane ba ba ba a taimako ba a agazawa kan saban Allah kan lahi ba a kama karan ko da uwaye ne annabi ce inna mata'atu fil ma'ruf ana a cikin abu na kware ba abin wani a saba ma Allah wa an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqqul muslimi 'ala al muslim khams haqqin muslimi akan muslimi anan sai joro guda biyar daga wani wuri ya kai shidda daga nan zuwa na dace da abin da aka kara can a nan da ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar sai ce yi raddu salam wa iyaratul marid mana mai da salama aka ma sallama wajibi ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah an ce asalin warko suna ce eh ayi amma lokacin da aka maka to na wani haƙƙi ne akan shi karamin haƙƙi ne akan karama mishi farko ya kayi laifi kaya amma ba bai da haƙƙi ba na ce kayi amma in kai kai maka to haƙƙi ne ka mai da mai wannan sallama da ya maka fahiyu bi asali na auru duwa ta ko da za a yi tambaye ta yi fahiyu bi asali na auru duwa lace akan go sallama da sallama ko mai da da idai ta ko abin da yi ta assalamu alaikum maka ta assalamu alaikum ka mai da amma ka mai da wa alaikum salam wa rahmatullahi amma mata ka assalamu alaikum kai maka wadi ka mai da ka sauke farilla kenan mai da sallama wa iyadatul marid iyadatul marid shine mutum bai lahiya musulmi dan wanka ka je ka ganshi shi ma iya daga cikin haƙƙi na musulmi ka san wani bai lahiya kaka saka ki ka je ganshi ka mai addu'a sun taimaka taimaka mishi nan annabi ka cikin haƙƙi ka wani abu ne na zamantakewa fara abu ne wata ruwa ga annabi sallallahu alaihi cewa Allah zai ce ma bawa Allah iya tambaya kan irin haƙƙin mutane a bakan tahira kasar sai wata lafiya kan izuwa lahira Allah zai ba bawa tambaya na yi shi lafiya baka je gani na ba zai ce ma bawa Allah zai ma bawa tambaya lahira na yi shi lafiya baka je gani na ba ya ce ya rabbi kai Allah ka rashin lahiya ya ce ya bawa na wani ka san shi eh ya san shi bawa na wani ka san shi sarai ya rashin lahiya baka je ganin shi ba shi ne layin Allah zai ce baka je gani na ba kaga laifi ne kenan Allah kuma zai mutum tambaya ka san sirri maka kuma mutane masu kurun su ba ruwan su kurun kurun haka suke su ba ruwan su kana maka la ka ta shawa ya saba zamantakiyar musulunci ba kamar ce ba zamantakiyar musulunci ana son kula da juna bai lahiya ka ce ganshi balle a yanzu balle a yanzu kaga ordonance kun ta boye mutum iya iya ganin likitan wani Allah ya da dangana iya ganin likitan ga abin da ake aikowa sai an kawo ruwa ba likita dole ke ga ganin likita ga abin da kuma sai an sai magani ta abin da kame babu ta kyauta dole sai da agaji balle mutum sai balle mutum mai karamin kari no da yawa Allah kun suke mutu ba ta kaiya haka da kullum likita ba su su ba san gana da yawa likita mai zuwa ya san ya je mai kudi ya sai ya san abu geke aka ce balle an ce an kai talaka likita a zu to wallahi ku tahiya ne sai dan bai tahi ba kai an ce an kai wani a likita talaka Allah kaka maka tambaya kurin ta kai gaya ne dole ta yi ya kurin tahiya ne aka yi shi kurin ya san bai da halin tahiya to amma mutum ya je can ma da rabo ne kai ida ce a kai shi likita to kenan kai labarin wani kun ka ji ganin shi kaka ja wallahi kaka an je wani likita to wallahi jika ji gan shi inda hali ka taimaka babu hali ka mai addu'a ka taimaka ka sabki iya cin haƙƙin musulmi kan musulmi zuwa ganin marar lahiya kuma ga fadala annabi sallallahu alaihi cewa idan mutum ya je ganin marar lahiya da sahi mala'iku dubu saba'in suke maka addu'a har mare ce dubu saba'in suke maka addu'a kuma yana da garba dubu saba'in suke maka addu'a har mare ce ta yi an ka ta yi da mare ce har garin wayo ga mulaka dubu saba'in suna maka addu'a na ga akwai samun lada shi ne kwarai musulunci iya gyara mu'amala kuma abu ne mai kyau gaskiya kenan ganin mara lahiya abu ne mai kyau a yi kokarin zuwa ganin mara lahiya iya da wani haƙƙi ne kuma ga lada malaka dubu saba'in tun da sahi suna maka addu'a har mu da ce kai ko mutumin kirki malami ma addu'a mutumin kware ma addu'a a kaga abin da yawa ne bale ko malaka malaka ba dai ba dai malaka malaka dubu saba'in wannan da kace dan kana tahiya kamar kana tahiya cikin me kace ita can aljanna kana zubo ɗaya ita can kuna kana ta ganin man lahiya a hanya ma kamar kana cikin ita can aljanna suna zubo maka suna zubo maka kwarai akwai gara ba sa zuwa ganin man lahiya inda kana kurin kaje ganin mutum a takeice kenan yace ganin mara lahiya wa tiba'u da janaiz haka bin gawa gawa tana da haƙi tana da lada biyu na sallah da nabi na sallah kirat yankin lada na cewa kamar dutsen girman uhud yankin lada ka samu sallah gawa kamar yin uhud kuma wanda ya bita shi ma iya da yankin lada kamar girman dutsen uhud lana mai kurma mana bin gawa mu a nan ganin yanzu an kwari abin ya zama to ba kusa bane ba ana hada ne dole sai a mota to wanda abin kullum abin hawa abin da ke sunna in zaka bi gawa ka yi kokarin in kana akan inji ko mota da abin hawa kaka shiga ba annabi ce arraki ba khalafa wanda yake kan abun hawa a baya yake ta yabin gawa yake baka kaka shiga gaban mota gawa mota gawa ta take gaba ta kadai kukuna baya amma ci almashi khalfaha ma'ana amamaha wa yamina wa shimaliha lakin lakin qariban minha yace dan kasa iya ita ya damarta ko hagumkinta ko gaba ko baya amma ka a nesa barta wannan shi ne abin da ke sunna akwai masu kawo ya fadala kamar malikiya cewa a gaba ya yi a sai tana da cewa a gaba fadala shi kwarai tana da yawa bin ta ya yi kashe gaba su malikiya sun tawilin wai mai zuwa neman ceto na wani ai ka shiga bayan da yake zuwa ai gaba zaka shiga neman ceto ko wani tawilin ne ko a malikiya suke cewa wai ba shiga bayan gawa ya gaba halicci ko ina akwai gaba ta baya dama hagun amma gaban tahiyya ta baya ya yi tahiyya gaba amma dan kasa dan abun hawa na da wani amai wuri kurin ya ta ta baya ya ba bayan gawa to shi da ke alkashi kenan bin gawa wa ijabatu da'awa da amsa gayyata matuƙa wannan gayyata ba saban Allah kace dukan gayyata a gayyatar da babu saban Allah ba saba ba shari'a ba da abin da kaga a wurin akwai saban Allah to kaka je inda akwai matsala wani munkar ba magana ba kai a wajen bitiya ce yan bari kenan na akwai masu shan giya masu shan giya ka musu giya masu lemu ka musu lemu kowa ko kowa ta bikin shi kaka je na wurin eh kaka je ma na kuma sai akwai bari ce ko wani taron zai na wani abu ya je da giya wanda giyan shi wanda lemun shi shi lemu ke sha ba ruwan shi da giya ko ta bikin ku daya amma zan ce dimmi imani ana da ran lahira kaka zama wurin da ke tabikin mai da nake akwai giya cikin ta ko baka sha ko baka sha kaka ji wannan ina ga Abu Musa Ash'ari an yi arme Abdullah bin Umar ya ma dan shi arme Abu Musa ya shiga yaji walima da ya shiga daki ma sai ya ga kashmir ko ina ri ko ina ri daki da su amma ce shi kuka mai da ɗakin ku kaba ya shi kuka mai da ɗakin kaba kun sai hutu hutu wa shi daga ne hebi ban shi gudun ya aka haka kuka goma ta ya shi kuka mai da ɗakin kaba na ga annabi annabi ya bi wani wannan ba kamar mai da daki kaba da annabi kan ya ce ka ku riye sutura ka ku mana ba mun wani bari da daki kaman kaba mai da daki kaba shi na riye daki gaba daya ka shimin kun kun ce ka shimin kun ka shimin mutum riye ka tanga gaba daya ba riye wannan ba riye ta gaba daya nake dai a yanzu aikin amare ka ce bai shiga ya ce ai ka san abin harkar mata ce mata ne wallace a ya cutu kaman kai kuma in kaman kai mata suka shi kuma saura shi wallah mana shiga a takaice wani misali ne da wanda magabata suke inkarin da abu bayan ba in dai akwai munka a wuri ko ka je ke da babu dama ka zama ka katsaya da kai a takaice sai wannan ya ce kenan amsa gayyata wata shimitul atis da atisha mutum ya atisha ka ce mashi yarhamukallah atisha ce alhamdulillah to anan magana ta atisha akwai sharadi idan mutum ya atisha mace alhamdulillah ba ba shi ba ruwanka da shi mace alhamdulillah ba kana kallon shi kuna kayan shi wani annabi ya zama da sahabbai sallallahu wani ya atisha annabi shi ya mace yarhamu kallah wani sai annabi ce kun yi ba sun sahabi ya kallon shi ya ce rasulullahi da zuwa na ya atisha kamin shi ta shi miti wani kuma ka mishi ba a san musu kyalya tambaya suke misali akwai dalili ko ya ce wani da ya yi bai yi ba alhamdulillah shi sami mishi wancan koya alhamdulillah kenan idan mutum ya alhamdulillah ne yake da haƙƙi a kanka bakon ya yi tasha ba sai in ya ce alhamdulillah kuma bambancin sallama da atisha ita sallama ƙa'idar musulunci idan ku dubu ne ɗaya ta assalamu alaikum ɗaya ce wa alaikum sanar rahmatullahi barakatuh an ƙardi ya ɗauke mana gaba ɗaya amma ruwa musulun zana ya ce man atisa faƙala alhamdulillah fa haƙƙun ala kulli man sami'ahu an yushe mitahu ruwa musulun manzana ya ce duk wanda ya atisha ya ce alhamdulillah haƙƙi ne duk wanda ya ji shi ya ce mishi yarhamukallah ko muno ne ko zai mai addu'a amma ta sallama ɗaya in ya maida shi kenan amma atisha kowa zai mishi ya ramu kalla haka manzo Allah ko annabi ce fa haqqun annabi ce haƙƙi ne ala kulli man sami'ahu an yushamitahu kenan shirin mabanci atisha kowa ya mida mishi amma sallama ɗaya ta ɗoki ɗaya in yayi ɗaya in yi amsa shine kenan atisha alhamdulillah kun da ka wadi kai alhamdulillah shi mai ji ya ce maka yarhamukallah to kai ne mai maidawa abin da ya zama inganci abu a cikin murfu na mana isulillah ba da makata isulillah ba da kun a ya hadi kuma la'usul ba da kun ya hadi kuma la'usul ba da kun ya hadi kuma la'usul ba da kun haka ga mishi to akwai makata na makata na wannan ikafin lalana kuma ikafin lalana ko akwai gafir lalata na walakun an kai ya ce gafir lalata na walakun to na hadisin abu hurairu na cikin adam mufrad ya kawo shi amma gaskiya wannan ya zama karhi na ya dukum la usulu balakum ya zama karhi na ya gafir ya dukum la usulu balakum ya zama karhi akan gafir lalata na walakun akwai shi na abu hurairu cikin adam mufrad amma na hadisin wannan muqufi ne na abu hurairu amma da wannan ya zama karhi ya dukum la usulu balakum kahurai sukan zo wurin annabi sallama ko yahudawa sai atisha to su suka annabi ce yana mukalla annabi ya ce to annabi su annabi ya ce musu ya dukum la rasulu balakum kenan mutum mara imani ne ko yayi ta kwada baka ce mace yana mukalla kaka ce ya dukum la sabah ko da baka ce yana mukalla a ko yana mukalla ko kaida ka ce mace yana mukalla to amma idan ka wuri ne wani ba musulmi ba sai ka mai ada ya dukum la rasulu balakum Allah shi ne da kai gyara halinka shi ma na dukum la rasulu balakum Allah shi ne da kai gyara halinka wani atisha ya ce wasalatu wasalamu ala rasul sallallahu alaihi wasallam salati aka annabi eh abdullahi ibn umar hiji shi ya ce kai kai kai wannan ta to me wa annam salati lai wa annam salati lai me lai ta wa annam da salati ya ce a a annan wuri annan ba ka koya mana ba ba ka koya mana magana atisha ya koya muku alhamdulillah ala kulli hal shike da mu ka gane ne masu ga to wa da ka ce ka bid'a ce to wa da ne ba salatin ba kyau halala ce ba kyau kabiri na bakin a ba shi wani bakin ba ya aka yi shi bu annan ba aka yi koya ba shi da abdullahi bin umar ya ce mishi a mu annan ba aka yi koya mana ba kan ya ce ya yi wa annabi salati ya gari kan salati da shi ba wa annabi salati shi ba ko to amma annabi ba salati bai koya annabi wa annabi ya koya mana kurin alhamdulillah kai ta shakon alhamdulillah ta ruwa shi ta ala kullu halin kenan komai kai shi a wurin shi kaga izgili ga wani mutum safa yake wa eh to wa annabi na hali a wani misalati mai laifi dan na wani misalati na ya tasha yace a annabi baka ya koya mana magana dai koya mu cikin sai da ibn musayyib ya ga wani iya sallah bayan sallah asuba iya nafiloli shi bawan Allah wannan wata sabuwa ce ba sunna bace ba yace man allazi ma zabana sai sallah mai sallah lahin sallah ayu azbirun labi sallah ayu azbirun labi sallah allazi ma zabana sallah mai lahin sallah ce ne ya ga ya zai Allah mai azaba da ya sallah mai lahin sallah yace la laka yu'adhibuka bi khilafi sunna Allah bai ma azaba dan dan kai sallah amma zai maka azaba dan ka saba sunna haka yace mishi sai ibn musayyib ce bai ma azaba don kasa amma zai ma azaba ka saba sunna a takaice muttafaqun alai wa fi ruwati li muslim a wata ruwaya ta muslim yace haqqul muslim al muslim sittun in kun biya haƙƙin musulmi akan musulmi shidda idza laqitahu fasallim alai an ka game da shi ka mai sallama wa idza da'aka fa'ajibuhu in ya kiraye ka wata gayyata ka amsa wasu tansaka fansaha lahu in ya nemi nasiha kame nasiha kame nasiha eh wa idza atisa fahamida la fashammituhu in yayi atisha kuma yayi alhamdulillah kame tashmita kace yarhamukallah wa idza marida fa'udu in yayi rishin lahiya kaje ganin shi wa iza mata fattabi'uhu kabish kana za mu ga ƙari a can a nan akwai maganar nasiha ko ƙarin nasiha can an san mabe ta ya ƙara ta akan can masauran aya kusa a can duka ya ce wa ana abi umara albara bin azib radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma qala أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن مياثير الحمر وعن, قس وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج متفق عليه abin da yake ruwaya ta abi umara albara bin azib ya ce amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa annabi ya mana umarni da abu guda bakwai mu yi su kuma wani hana an saba ya hana mu ababe guda bakwai amara na bi iyadatul marid ya mana umarni da zuwa ganin marar lahiya umarni ya mana wattiba'il janaza ya mana umarni bin gawa wata shimitul atis ya mana umarnin yin yarhamukalla ga mi'atisha wanda ya ce alhamdulillah ka ce mishi yarhamukalla wa ibrarul muqsim da kubutar da mai rantsuwa yaya ne kubutar da mai rantsuwa mutum balle mun zuba cin al'adun sai ba laraba sun yi haka nan ina so ka zo gidana ko wani cin abinci ko na wani wani sabga ta wani ina so ka zo don ina so in dora maka yi wuni ka zo dole ce wallahi wani ka zo gidana yau wallahi wani ka ci tora na gidana wallahi kai kaza to wannan kaman kada mutum dole zo kaman kwalle kana neman zai washe da karfi don me anan ya sani sare a ce wallahi wani ka ci tora gidana da rana to me mai zo ba ina ka fara to ka fara ne ka fara kuma ta kana izarwa ka dora ma yuni ne amma in zo ma keta ce bai zuwa ta shi ba su ya ce zuwa an kuwa bije ba dole ka fara ka ba da fula goma ta abinci mutum goma su abinci ko kuwa kai azumin kwana uku ta kaga damun gaskiya ba a san garajin rasuwar tsoka kaje wannan da akwai taurin kai ce kai shi bai je ba ko wani uzuri hana shi ka gani an kuwa bai je ba to dole ka fara to ana so in mutum irin wannan rantsuwa a kanka to kakka bar shaka nan amsa kira abin da ya ce kame da ka hana shi wani kafara ka kashe ce kane bar musu ka kuma tada shi rantsuwa da yayi kana mai kafara ana sa haka nan cikin hai mai haka nan kai kuma ka ce a ka bar ruwa ba kai sani ma ba kai rantsuwa ka ba a ana so ka tausaya mishi eh ka tausaya mishi ka je shi ne aka ce tsakanin Allah da bayi annabi sallallahu alaihi cewa akwai daga cikin bayan Allah na min ibadallah ce man law aqsam ala la abarru ita madafun ta ruba da mutufun bi alabwab yace wannan zaka ce da yawa a cikin mutane akwai wanda an ka suka je gida ma ya koro su musu kima a idan mutane mata lawa kasama Allah labaru amma inda zai rawa Allah rantsu Allah zai kubutar da shi bai kafara yace wallahi ha yi ruwa garin nan wallahi ha yi ruwa akwai nan bayan Allah to wallahi an kaza wallahi kuma abin yi zai bai kafara akwai nan bayan Allah an yi su da yawa wallahi sai an yi kaza kuma sai an yi wannan iya daga cikin halaye na to annabi ta akwai wasu bayan Allah na kwarai wanda Allah ma suka yi rantsuwa bai bar su ka fara ya biyan su bukatar su to da haka kenan dai a takaice cikin abin da na bai mana umarni ana so idan mutum ya rantsuwa kanka shine kira ibrahim bukusum ka kubutar da mai rantsuwa kenan ka hana shi ka fara wa nasarar mazalum ya mana umarnin taimakon ko kawo agaji ga wanda aka cuta aka zalunta wa ijabatu da'i ya mana umarnin amsa kira na gayyata wa ifsha'i salam ya mana umarnin yada sallama yin salam ko ina assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum sallama ko ina annabi iya ta iya daga cikin alama ta karshen zamani alamomi akwai salam bi ta'rif sallama sai ka san mutum yanzu ka ce to wannan na sani wannan gurin yanzu haka da gamu salama ya ga alama ka san shi ne gurin sai ka bincika ma nan wannan kwa dan sani ta ya cin alamun tashin kiyama yin salama ga yau da ka san Allah ta'ala sai ka san mutum jimin salama ka kowa kun ka mishi ko ina aka ma mai salama ba ga wani ba Abdullahi bin Umar yace annabi sai kira shi sai kasuwa bai san abin da yake shi to wai me sai kullun kaje kuma ka san komai ka dawo ce dan yin salama na samun ladan salama ko nake zuwa kasuwa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu annan tayi ko salama ita ga shukuran kasuwa salama ko zuwa kasuwa ba abin da ke sai ce ruwa ya ko ya ce mutu kasuwa sai kai ba abin da ke sai ce wai me yasa kullum da ke mutu kasuwa kuma abin da ke sai ya ce ina so ne in samu ladan yawan sallama eh assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum haka dai ko yace wa nahana an khawatim aw takhattum bi dhahab kuma cikin wannan abun wannan duka umarni ne da ya mana wannan ta abin da ya jero na kenan ganin mara lahiya bin gawa yin alhamdulillah ga mai atisha kubutar da mai rantsuwa taimakon azzalimi taimakon da aka zalunta amsa kiran wanda yayi gayyata ya da sallama wannan guda bakwai sai ga bakwai da aka hana wancan da aka ci ayi ne ya hana mu na hana an khawatim da ko takhattum ta saka ta mirwa shin annabi ta khawatim arwaye ya hana mu khawatim ko takhattum shi dai kurin zobanya ko yin zobe shi na khawatim ya hana mu kenan zobanyoyi ko ta takhattum ko ko yin zobe din da ma'ana guda cikin dai ya hana mu yin zobe yin zobe da zinariya annabi ya hana mu wa an shurbi bil fidda ya hana mu sha a makayi na azurwa kwaf ko kwano don isa don arziki don gadara a maka kof na shan ruwa ko kwano na zinariya annabi hana mu wa anil mayathir alhumar mayathir abin da suka ce mai tsara su wani abu ne mithara wanda sai aka riga ake ta alhariri abin da yake sama kamar zama tashin kai a ciki yasa abduga ko na abu yasa a ciki yasa kamar wani abin zama ko abin abduga ake ko ko sirdi ya ayi na alhariri sama cikin kuma abduga shine ma'ana mayathira mayathira jama'a kenan mayathara misara misara ce yace ina ne wa an alqasi alqasi shi kuma gama ne da rama da alhali ake gama a tubka ya ai wani abu ai wani zane ko na abubuwa game ne na rama da alhariri wa an lubisa alharir da sa mutsakin duk alhariri ko mutsakin shi hita wa istabarak wa dibaj istabarak dibaj duka nau'i na alhariri ila ce wannan mai kabri wannan ko mara kabri don a ce sundus mana wanda yake mai kabri mana mara kabri istabarak mana mai kabri ke nau'i na atakota na na alamin alari mai kabri shine istabarak da nau'i na dibaji don abubuwa mu dibaji anan babu su bala dibaji da dama alari an samu shi a Najeriya mahewa kaman Yaraba su masu ado suna kawo abin shi shi suka ce suwa natural suwa suwa kanta suwa natural shi akwai suwa artificial suwa na asalin shi wannan suwa natural alari wuta bata cin shi an kasa a wuta bata cin shi shi alari ya sa a wuta lahiya da komi shi ne casuwa na hakika akwai artificial da suke yin nau'i masu 'yan kasuwa ana yin sai da ranta amma suwa na tira shi ne alhari na hakika kenan duk alhari haramu ne kenan da mai kabarin da mara kabarin duk alhari gun haramu ne ga namiji amma ga maza mutafakun alai wa fi ruwaya cikin wata ruwaya ya kawo wa inshadu dalatin fi saba ya kawo cigiya ma'ana a masallaci a cikin na bakon a wata ruwa maimakon debaj ya kawo inshadu dala mana cigiya a masallaci na bada kaza na bada na bada kaza kada cigiya a masallaci shi ma cigiya abinda aka hana almayasir yanzu zai maka bayani ne yanzu tafsirin mayasir biba'il musannat qabl alif wa tha'u musallatha ba'daha wa jam'u maisara wai da makasa da suna nan rubutun babu diya a sama kwakwasa ta wani yake maka ɗiya da wasai ta wani rubutun ne ya ce ma da ya ce ma yasir da biya in musannat da ya ce ba ba bace ba ya guda biyu ɗiya ya guda biyu ma yasir kafa da kayan alif na mayakin wasa musallasa da sa ba ta ba mai uku mai ɗiya uku da ɗigo uku bayan alifkin ya ce shi ne kun jabin misara misara shi ne ke wata abin waya shi ya uyu ta min haririn wayu sha utana augairu me kenan me aka ce da yake ce me me aka ce masarakin yace wani abu ne ake yi da alhariri amma wayu shaqutnan augeru ya cika cikin imma da abu da ko na abu da ko tsumma ko na abu da yasa a ciki a samu take dan ya tudu a hauko a zamna wayu ja'al fi sird ana sa cikin sirdi a yi sirdi kenan na abin hawa wa kurul ba'ir ko abin hawa linzami na abin mataki na na abin raƙumi da ake ca wannan abin jingina da ake yujulus alaihi rakibu kenan wanda ayi abin sirdi a jikin sirdi na raƙumi da ake ana yi da shi me alqasi yace bi fatah alqaf wa kasr as-sin don bayan mu yi a cikin kuran bashar da kuran wai siyabun tunsaj min haririn wa katan mukhtalatayn kuran duka tuhar da za a yi za a saka da alhariri da darama shine wasarama wani san buhun garara to garara iccen ciyawa rama ce akwai rama haki ne kamar ciyawa ce rama to da ita ake yin buhun garara mun sani wannan garumin garara can da shi ake bahuna kenan kun da rama da alhariri a cikin ake shi tunda kun nau'i na kayan ado wanda aka hana ake da sukurin alhariri a ciki shine mai shata dala ta'rifuwa kenan ina da kaza na badda kaza ina nema a masallaci a hana sai babu satar auratul musulmin wa nahi an isha'atiha li ghairi darura magana ta suturce al'aurorin musulmi mai al'aurori abinda mutum bai so a sani na shi sirrin shi aibu ne a gare shi ka gano da mutum bai so ga al'aurar shi da kawai mutum ke ɓoya bai so a gani na shi an hana kuma a yada ta in ba kan halin darura ba ta akwai darura ta shari'a ko ta shaida ko iya misali zai cutar da al'umma wani abu da wanda zai kawo akwai da umar ba darura don kurin kawata mai suna ba so ka daga sutura ta wani aibu na wani قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله كيتشوا إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا وللي وإن دسكي سن على فاشات يا لتكن ما إيماني كنا سنة سنبات سنة مسلمي wani aikin banza ya haɗu a ce aikin kaza ne fajirai kaza kuma mazinata ne ka yaɗa dai aikin banza masu san haka son yaɗa kenan yaɗa alfasha na cikin masu imani kenan halin mara kyau latata lahum azabun alim fi duniya wal akhirah suna tabbacin azaba mai tsanani duniyar lahira kan aya kaɗan ta isa kurin wa an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يستر عبد لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم أبو هريرة كيتشيوا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا يستر عبد عبدا في الدنيا با wani bawa da zai ruwa asiri ga wani bawa ɗan wanshi a nan duniya kai kuma wannan bawa da ya ruwa ma wani asiri ya Allah mai sutura gobe kiyama shine fadala ka ruha ma wani kam Allah ruha gobe kiyama a rawa mutum musulun wa an wata ruwa daga abu huraira yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afa illa almujahirin illa almujahirin ba muhajirin ba yau shi gyara da zai ko ilil mujahiri ne ba muhajiri ne ba in na gasa gyara gurin kenan kullu ummati mu'afa ilil mujahirin wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allahu 'alayhi fa yaqul ya fulan amirtu al-barihata kadha wa kadha وقد بات يستره ربه ويسبه ويكشف ستر الله عليه متفق عليه abu hurairah ke cewa ya ji manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ummati mu'afa duka al'ummata suna samun lahiya ko yahiya illal mujahirin sai masu bayyana masu bayyana wasu ba samu yahiya Allah bai barin su ya ce wa inna min mujaharati iya daga cikin mujahara bayyana laihi an yi amalan rujulu bi laila amalan mutum ya zo ya yi wani aiki cikin da yawan ana kama ganin namiji ba da mace ba ciki ba wanda ta galibi don jayar da abin ne kuran iya da mutum ya yi aiki a cikin dare ba wanda ya ganshi sun mai su bi zai wayi gari maganar shatar wala Allah ya mai sutura ba wanda ya gaba nadi amma zo ya gaba mutane wurin hira wani ai kaga ya fulan aminutul bariha ta kaza ai jidirin jiga da ne kaza ne wani aikin banza ne ya je yi zina ce wani abubuwa na lalaci zo iya ga abokan shi a hada a wurin zama shi kadai ya kan shi amma ya gwada isa alfahari da wani aikin banza da yi ya ce wa kada ba ta suru rabo ya wayi gari allah mai sutura amma wa yusu biyu ya kashe fa sutura allah alai ya wayi gari ya keta sutura da allah mishi nan me yan uwa maganar hadarin irin wani abun akwai talla ta saban allah saban allah abu ne mummuna cikin al'umma to shi wani ya saba allah kuma ya zo iya kamar ka san wannan talle ya fata abin kenan kenan zai bayo abin kenan da abin da kowa iya yi akwai kaskanta rena laihin duk wani aikin iya sa abin da sare ba ya abin da ana abin da ana ba na abin abin koya bane ma shi za a yake da kuba mai karfi wanzu ya banna zo kuma iya hodi dan akwai tallab fasikanci da tallab banna sai yake da mugun mugun Allah bai yi mishi eh Allah ya kiga mishi wannan shine ana mujahara kenan ya ce wadda ba ta surun rabu ya waye gari ubangiji ya mai sutura wani su biyu ya kace musu sutura Allah alaihi zai waye gari ya yaye wannan ya bude sutura da Allah mishi muttafaqun alaihi nan dai kake nan magana dai ana neman kwarai a a suturce musulmi ka a bayyana da banna kwar ba san bayyana banna lahibullah jihar da su ina bana duk da balahi lahi ne ma ba san bayyanawa kama akwai talla abun ma ce lamun zulum a takaice wa'anin wata ruwaya ita mata abin hurairu ce annin nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza zanat al'amatu fatabayyana zinaha fal yajlidha al hadda wa la yutharrib alaiha thumma in zanat al thaniya fal yajlidha al hadda wa la yutharrib alaiha thumma in zanat al thalitha fal yabi'aha walau bi hamalin min sha'r muttafaqun alayh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zanat al'ama idan baiwa ta yi zina kana da baiwa ta yi zina fata bayyana zinaha kuma ya tabbata ta yi zina tabbata shiru falajili da lahadda ya mata bulala kilin mai gidanta ba ya kata ba ya mata bulala ta haddi an sai ta baiwa bulala hamsin ci yadda ba kashe bawa yadda a mai rabi shi kuma rabi babu rabin kisa bulala hamsin na mata wala yusarrib alaiha ka ka mata ka tuturta ta mai tuturta aka mata zargi ke mutum da banza matsanaciya duk da mata ta laifi amma ka a rika wulakantar da ita ana aibanta ta mazinaciya mutum ne banza a abin da kun zaka kun ga mata haddi shi ne ko Allah ya mata haddi kurin Allah ya yi ba zage-zage ba ba ce mutunci ba shi annabi ya ce falla yusarrib alaiha ta'ala kakka mata kakka wulakantar ita shi ta man kan kakka mata zakar mata zargi kurin ka mata sun in zana ta saniya in ta sake zana ta biyu fala jalidha al hadda ka mata dai bulala ta haddi wannan bulala hamsin ka mata kai mai gidanta ba ya kakkatar wani sharafu ne ya tabbata yi wala yu sarrif alai ana ma annabi ce kakka mata ai kakka aibanta ta kakka zargin ta kaza a kurin naka haddi kurin shi aka ce kai sun in zana ta salisa in ta yi zana ta uku to daga nan fale bi'iha he sai da ta asiririhi fale biya walau bi habalin min sha'ar ko da da igiya ta gashi kinan ko nawa tunan ya za a yi ka sai da aibu kama ko bon aibu ko a'a ai abu ne ka'ida ce sananne a musulunci in za ka sai da mutum kana gaya mai aibun abun amma shi ya saya wannan me fa'ida abu ai zai yi wannan baiwa ta zama diya ta balaga tana sha'awa yanzu tana son biyan bukata shi ba almanta zai ba shi ba kwaje shi mai gidan da ko kenan ya san dalilin da ke tana abun sha'awa take amma wannan zai saya iyawa shi ya mai sadaka iyawa shi wanda zai alimeta wanda zai ta na baya ya da maganin abun iya shi ke bukata sa da aiki ko ya da wani zai bata kaga anan kaga shi ya san aibin ta san aibin wani aibin da ya san mai aibin ya sai ta shi da ya san wani aibin a wajen zai sa maganin shi shi ne magana kenan ba dan zai boye aibin wani ba amma shi iyawa anan matsalar take anan a can ba matsalar sama zai kawo mutum bayani ga matsayinta in yi siya kuma shi yawa na magana abin kai da ma'ana kinan kakka zamana da ita a wadda halin kuna kuma da maganar ruha asiri ba a san wulakanta mutum sai wa an wata ruwaya daban daga abu hurairah ke cewa utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba khamara qala udrubu qala abu hurairah فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقول هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري أبو هريرة كتشا وترى أنزو دون متن يا شاقية النبي الرأي النبي أدربوك بكيش أبو هريرة كتشا فمن أتكلم أكوي ضارب بيدي أكوي بقول هنو أنا بقول شتا هنو wadannan bin ai wani kuma ya bugun takalmi ma yake buga mishi shi da abiga dan tagon abige shi wani da hannu wani takalmi ana bugun shi can falan mansar da ya kare aka kare jiwa tashi sai a cikin mutanen kin kala ba ta qawm wani a cikin mutanen ya tare akhzakalla Allah wulakantar da kai annabi ce la taqulu hakaza kakku don kama kakku wannan kalma la tu'inu alishtar kakku taimaki shi dan kana wanku kakku taimaka mashi dan kan shi kenan Allah ya wulakantar shi kenan shi kenan kaga aka hana duk da yayi wani laifi giya ya sha me ya sha a mishi kurin haji kurin magana aiban ta wulakantar ba naka bane ba annabi ta kako ta biki shedan akan shi shine magana suturce ba da daraja ga musulmi da kare al'aurar su ne kamata mu tsaya mu zo ga makashin baba sai baba baba kadar hawaye sunna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته